بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد بركة مدكسن سوى عديد وانا اللوكتشي نوانا الرانا من البركة يورانا الليتنين ديغة وطن أغسط 2022 damu ci gaba da karatun da muka saba na littafi mai albarka littafin nan da ke tattauna mana game da matsalar sunnonin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda za mu iya kiransa da asunan almahjura sunnoni wanda aka kaurace musu a wannan zamani ba a aiwatar da su saboda sakacin al'umma ko kuma gafalan mutane ko ko wani kuskure da aka samu na lokaci ko ko bambancin fahimta idan masu bibiyan mu suna bibiyan mu za su ga yau mun yi suna wanda za su ga kaman suna ne wanda yana shirin kaman zai yi bugu zuwa ga gida domin kamar tambaya ce wacce mutane suka yawaita turo mana game da maganan kabdu da sadlu cewa muna ta bayani a cikin wannan littafi mai albarka kuma ba maganan mu bane maganan shehu ibrahim radiyallahu anhu ya dage game da maganan sai an yi kabdu a matsayin ita ce cancacciyar sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma kuma gashi kuma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ba kabdu ne yake yi ba sadalu yake yi a sallah to wannan ba mu ganin kamar sabani ne aka samu mai karfi tsakanin Shehu Tijjani da kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu koko tsakanin malikiya koko koko koko dai kamar wannan wani sabani ne mai girma da ya shigo cikin malikiya ko ko sabani ne mai girma da ya shigo cikin dariƙan tijjaniya kuma tare da cewa shi shehu tijjani a matsayin shi ne shehin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to idan masu bibiyan mu suna gani a alal hakika wannan karatu tun farkon littafi mun yi bayani akan cewa mu mazhabar mu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan da yana cikin masail wanda ba matsala ba ce ta farilla ba matsala ba ce ta sunna mai ƙarfi wanda in mutum bai yi ba zai zamto yana da ko sujada a kansa ko na makamancin wannan a'a matsala ce ta sunna hai'a a cikin sallah wanda idan mutum bai yi ba ya rasa wannan ladan ko kuma a matsayin da ya fahimta da ma wannan sunna to magana na farko kafin mu shiga karatu shine za mu tattauna wannan matsala da wannan tambaya da aka jefo mana amma za mu ci gaba da bayanin abin da littafi ya zo mana da shi na sunnoni na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mu durukan wannan matsala abu na farko muna nan a shafi na hamsin da shida yanda ake mana magana game da abin da ya shafi kabdu da hadisai na sunan na imam abu dawud bayan mun samu hadisai karara da wajaje na yanda ake saka hannu a cikin sallah to za mu ci gaba da bayani yana cewa wa qad warada fi sunan abi dawud hakika hadisi ya zo a cikin sunan na al'imamu abu dawud wan nasa'i da al'imamun nisa'i wa sahih ibn sukan da sahihu na ibn sukan wanda shay'un wani hadisi ya zo yusta'anasu bihi ala ta'yin al-amir wal ma'mur wanda za a dauki nutsuwa wajen bayani game da bayyana wane ne yayi umarni da wane ne aka umarta domin hadisin nan da muka karanta hadisin bai mana bayanin cewa annabi bane sallallahu alaihi wasallam kai tsaye umarni to wannan hadisin zai bana bayani faruya an ibn mas'ud an rawaita hadisi daga abdullahi ibn mas'ud qal yana cewa ra'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni wadi'an na sanya yadi al-yusra hannuna na hagu ala yadi al-yumna akan hannuna na dama fanaza'ahuma annabi sai ya bude su ya cire hannun da saka hannun hagu haka haka kenan yayi ya sa hannun hagu akan hannun dama manzo Allah da yazo sai ya daga hannun hagu din sai ya daga hannun dama akan hannun hagu annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadul yumna manzo Allah ya sanya hannun dama din alal yusra akan hannun hagu isnaduhu wannan hadisin yana da isnadi hasan isnadi mai kyau wannan hadisi isnadinsa mai kyau ne kuma gashi ya zo annabi sallam har yana nuna isharan yanda ake sanya hannun ba hannun dama ne ake sa akan hannun hagu akan dama ba a dama ne ake ɗora shi akan hagu ila aka ce laukana marfu'an da wannan hadisin marfu'i ne mahtada ila qawlihi la a'lamuhu to ai da shi ma mai ba da ruwayan da ya rawaito daga sahal da ba zai ce la a'lamuhu illa annahu yanmi zalika ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da shi kan shi wanda ya rawaita hadisin daga abi hazim ai shi abu hazim da ya rawaita hadisi daga sahal ibn sa'ad da ba zai ce la a'lamuhu illa annahu yanmi zalika ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan maganan sun shine amsa wal jawabu amsa akan wannan maganan annahu arada al-intikal ila at-tasrih shi al-imam abi hazim da ya rawaita hadisi daga sahabi sa'ad ibn sa'ad yayi bayanin cewa la a'lamuhu illa annahu yanmi zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam da dalili shine dalilin sa yayi haka ne domin ya nuna tasrihi ya bayyana wa mutane cewa fa ku sani fa kar a kawo maganan a dunkule annabi ne sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da wannan abun kai tsaye fal awwalu abu na farko la yuqalu lahu marfu'un wa inma yuqalu lahu hukm ar-raf dama ba za a ce wannan hadisi hadisi ne marfu'i ba amma akan kawo cikin hadisai wanda ake musu lahu hukm ar-raf'i wanda ya karanta fannin hadisi ya san wannan abun a cikin malaman hadisi ba sai mun tsoye ta magana ba qala ulama malamai suka ce al-hikmatu fi hadhihi al-hayah hikima cikin wannan hai'a kamancece ne na sallah yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi annahu sifatu sa'il al-zalil sifa ce ta mai roƙon Allah wanda ke cikin kaskanci kaman ka tsaya ne gaban ubangiji cikin kaskanci ka tsaya gaban ubangiji cikin wato kai bawa ne shi Allah Allah ne Allah madaukakin sarki wa huwa amna'u min al-abasi sannan kuma yin qabdu a sallah na farko yana na sifa na khushu'i da khudu'i da kankan da kai kamar yadda kai kai a ƙasa yana na sifa na khudu'i da khushu'i ne da kankan da kai to haka kuma sifan kabdu yana na kankan da kai ne zaga ubangiji na biyu sifa na kabdu amna ulil abafi falalan kabdu a sallah shine yana hana wasa sabanin wanda zai saki hannu yana girgiza hannu ko wanda zai saki hannu yana sa hannu aljihu ya cire yayi kaza da kaza duka wannan sifa na kabdu yana canzawa wa aqrabu ila khushu'i kuma ya fi kusanci zuwa ga alama na tsoron Allah wa kana al-bukhari lahi da zalika al-imam al-bukhari ya fahimci haka ne ma in ji shehu radiyallahu anhu fa aqabahu bi babil khushu'i sai ya sanya shi a karshe ko kuma ya sa babin tsoron Allah a karkashin maganan kabdu wa min al-lataif qawlu ba'dihim daga cikin abubuwa wanda suke nuna al-lataif abubuwa masu sirri na ma'ana abubuwa na fahimta na fikira al-qalbu mawdi'un niyyati malamai suna cewa zuciya shine wajen da ake saka niyya wal adatu anna man ihtaraza ala man ihtaraza ala hibbi shay'in da ala ilayhi alayhi al'adan dan adam duk abin da mutum yake so ya kiyaye to yakan danna hannunsa akan wannan abin qala ibn abdul barri ibn abdul barri yake cewa lam ya'ti an nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafun sabani bai zo daga manzon Allah ba game da maganan yin kabdu a sallah wa huwa qaulul jumhuri min as-sahaba kuma jama'an sahabbai kusan gabaki ɗayansu akan haka suka tafi wattabi'in haka tabi'ai ma gabaki ɗayansu akan haka suka tafi qala yace wa huwa alladhi zakarahu malik fil muwatta hatta al imam malik ibn anas wanda muke kan mazhabar sa kuma da yawa majoritin mazhabar sa a nan kasan afirka su ne wanda ba su yin kabdu su kansa al imam malik din yana kan magana ne akan kabdu don haka ya rawaita a cikin littafin sa walam yahki ibn al munzir ibn al-munzir bai yi hikaya wa ghairuhu ko waninsa ba an malikin daga al-imam malik in banda shi in banda wannan kowa abin da suka rawaito su ibn munzir sun kawo maganan al-hafiz ibn munzir maganan cewa kabdu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn al-qasim amma al-qasim ibn al-qasim shi kuma yayi riwaya menene ibn al-qasim yake cewa a riwayar sa ya rawaito an malikin al-irsal ibn al-qasim ya rawaici sake hannu daga al-imam malik ne a cikin sallah wannan shine riwayan ibn al-qasim daga al-imam malik radiyallahu ta'ala anhu to amma menene magana wa sara ilaihi aktsaru ashabihi daga nan ne aktsaru ashabihi mafiya yawancin mabiyan shi wato ibn al-qasim su kuma sai suka tafi akan maganan shi al-hafiz shi ibn al-qasim al-madani al-imam malik wa anhu at-tafriqatu bayna al-faridati wan-nafila daga nan ne wasu suka tafi game da batun cewa a bambanta tsakanin nafila da kuma farilla idan kana sallan farilla ba za ka yi kabdu ba in kana yin nafila za ka yi kabdu wannan ma duka an ciro ta ne daga maganan ibn kasim a ɗaya daga cikin almajiran al'imam malik ibn anas allah ya kara masa yadda wa minhum man kariha al-imsak daga cikin su maka wanda suka ce yin kabdin gabaki ɗaya makaruhi ne wannan duka sun kakkawo shi wanda shi ma zamu zo mu yi karatu mai suna a hujjan yan sadalu wanda zamu zo da hadisan da suke kafa hujjar shi zamu zo da su akwai tattauna hadisan wayannan hadisai da shehu radiyallahu anhu yake a cikin wannan littafin don kafa hujja na yin sunniyatul qabdi abin da yasa nake nesanta ga barin bibiyan hadisan ta hanyar ingancin sa wanda ya rawaito da adadin riwayoyinsa wane wane kaza duba ne da cewa shehu radiyallahu ya yi bas din magana gashi cikin dukkanin ijazi amma ya rikito hadisan da yawan gaske kuma idan muka tafi haka da mu samu yawan tikrar kuma da mu samu shigan nassi cikin nassi to amma ya ishe mutum da ba mahalli ne na tattaunawa ko na jidali ba mahalli ne na taslimi mahalli ne na yin aiki da abin da ya tabbata daga annabi sallama kuma wannan babu sabani to za mu tafi akan haka in Allah subhanahu wataala ya kai mu ga hanyar ko wani ya tambaya ga wata hadisi ko na makamancin haka to insha Allah za mu iya yin magana ina ga akan wannan abin gwargwadon fahimtar mu ko kuma mu yi basdi akan riwaya ɗaya da aka zo da shi wallahu ta'ala alam na'am to anan sai ke cewa wani kalabin al-hajib ibn al-hajib ya cira ta kamar yadda muka faɗa zamu zo mu magana akan hujjojin yin sadulu su ma zamu zo da dalilan gwargwadon abin da yake akai zamu bi ta kuma har yanzu kai tsaye dan ce ba mu zo da maganan hujjojin yin kabdu ba kawai dai abin da yazo ne muke bitawa ibn al-hajib yake cewa inna zalika haythu yamsiku mu'tamidan li kasbi raha abin da yasa suke ce yin kabdu makruhi ne shine idan mutum ya ka Allahu akbar yayi kabdu sai ya zama kawai ya jingina ne da yin kabdu din don ya huta hannunsa ya gaji da tsayuwa sai ya kama domin ya huta wannan ne yasa suka ce maka ruhi ne ma'ana dai har yanzu su kansu wanda suke ce kabdu ba kar a yi shi a sallah ko makaruhi ne ko na makamancin haka ba cewa suka yi bai inganta ba a wannan mahallin duba suka yi da wani illa suka illata kabdu din amma menene illar in kai da niyan ka huta to wannan zai nuna cewa ashe zai iya shiga a zaman sallah zai iya shiga a tsaman tahiya zai iya shiga a tsayin karatu zai iya shiga a kowane babi to wannan illan zai iya haramta zai iya makarhantar da duk abin da yake cikin sallah ashe wannan ba hujja bane na cewa kabdu ba bai zama sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to daga nan yake faɗi ya kawo mana cewa wannan bil lafzi da lafazin su ne zadal kasbalani الإمام الكسلاني شيكم يا كارع في إرشاد الساري أشكل للتافة سمسنا إرشاد السالي نقلا من أوارف المعارف شيكم يا ترو دقل للتافة أوارف المعارف ما نصه قا نفس أبن لكي تشكو ما نصه قا أبن لكي نفسا تأشكل للتافة إن الله تعالى بلدئيف حكمته وبنجي ما دوكتين سركي سبيد إيرن وابنتا حكمتها جعل الآدمية محل نظره يا سنة آدم شيني دوب محل دوبانسا wa mauridi wa maurida wahyihi ya sanya dan adam ya zama magangaran wahayinsa wa nukhbatan fi ardihi ya zamto kuma dan adam shine zababbe a cikin kasa wa sama'ihi a sama ma shine ruhaniyan jismaniyan ardiyan samawiyan dan adam a matsayinsa na ruhi dan adam a matsayinsa na jiki dan adam a matsayinsa a sama a matsayinsa na kasa muntasibul qamati wanda Allah ya daidaita masa tsayuwa murtafi'ul hay'a wa murtafi'al hay'a wanda kuma ya zamo yana mai daidaitan hai'i hai'an dan adam hai'a ce mai kyau shine Allah subhanahu wataala ya sanya shi kyakkyawa sai da ya kyautata halittansa to ubangiji madaukakin sarki duk da wannan abubuwan da yayi fa nasafahu al'ala fa nisfuhu al'ala min hadd al-fuadi gabaki ɗayan rabin dan adam yana daga saitin zuciya ne mustawdi'u asrarar samawati wanda anan ne ake aje dukkanin asiri wanda ya shafi hadara na ilahiyya shine asrarus samawati wa nisfuhu tahtani rabin dan adam wanda yake daga kasan zuciya kuma wannan shine mustawdi asrarul ardi anan ake aje dukkanin asrarran kasa shine su ciki su tumbi su fitsari su matsarmama da makamantan su fa mahmalu nafsihi fa mahmalu ay fa mahallu nafsihi wa markaziha mahallu nafsihi wa markazuha an-nisful asfal wajen wajen zuciyansa da santan santan ransa shine rabi na ƙasa wa mahallu ruhihi ruhaniyi wal qalb wajen zuciyansa nan ne kuma mahallin ruhin dan adam wanda a nan ne komi yake zama na sirri da shauransu shine daga nan har ya tafi zuwa ga kai fa jawazibin ruhi ma jawazibin nafsi duk abin da ruhi zai ja to yana tare da kuma abin da rai yake ja sai ya zamto ruhi yana ja jiki na ja kamar yadda al-imam al-yasu'i a cikin littafinsa wanda ya yi daliya ya yi mana bayani irin tsakanin dan adam da kuma ruhi da jiki annafsu wal kalbu ko kuma ar-ruhu wal jasadu to wannan dukkan dai gashi nan bayani ne wanda yana nan a cikin bayani to wannan bayani ne mai faɗi a babi na sufanci wanda da nan ne ake gane hanyar jazibiya na hadarin ubangiji yaya dan adam yake nan ne in har shehi arifi ne wasili ne ya san hadaran ubangiji ya san hanya to da ya ganka a mu'amalar ka na yini daya ko na awa daya ko ko zaman ka da ganin ka ko maganan ka anan zai gane shin ka karkata zuwa ga zuciyarka ne ko ka karkata zuwa ga ruhinka ne nan ne zaka ga ya fara taswirin mu'amalan ka da akhlaq naka ya fara saita ka abin da yake daidai to dalili shine wannan jazbiya bainar ruhaniyyi wa turabiyyi ko kuma bainal abin da ya shafi wato markas wanda yake na asfal ko da wanda yake kuma na samawi wannan duka dan adam a haka yake to anan ne sai yake cewa ya ta tsara zani wata jazabani zuciya tana jan mutum zuwa ga abin da yake na tafiya zuwa ga abin da ya shafi san ai nafsu yana jan mutum shi kuma ruhi yana jan mutum zuwa ga abin da yake na samuwan samun yardan ubangiji da makamantansu to amma anan wa bi itibari tadarrudihima saboda sun kasance kullum koyaushe suna cikin hali na bugan juna wata galibi ma wannan yana so ya rinjayi wannan to anan ne sai aka samu alama na mala'ika akwai alama na shaidan to waqtu salati lokacin sallah kuma yaksiru tatarudu li wujudi tawazub da kaga an samu yawan bugegeniyan juna saboda yawan kowanne na fincikan mutum domin da kaga anan ne idan mutum yana sallah sai kaga dukkanin wani tunani na banza yana zuwa masa bain al-imani wa tab'i tsakanin imani da asalin ɗabi'anka sai ga wannan yazo maka wannan yazo maka fa yukashiful musalli alladhi sara qalbuhu samawiyan mai sallah wanda zuciyarsa ya zamo zuciya ce da ya tafi zuwa ga hadarin ubangiji sai ya zamo an masa kashafi mutaraddidan bainal fana'i wal baqa sai ya zamto kullun yana cikin fana'i da baqa'i bi zawajibin nafsi ta yanda ruhinsa jansa da ta jashi mutasa'idan zuwa ga sama ne min markazi ha daga santan abin da ake samu na ilhama na ubangiji wal jawarihi wa tasarrufiha wa harakatiha ma ma'an al batin irtibatun to anan ne da a samu gabbai da jujjuyawanta da motsin ta duka tare da ma'anoni na abin da ya shafi baɗinin sa akwai alaka akwai kuma muwazana fa bi wad al jumla ala shimali hasara hasul lin nafsi idan mutum ya saka hannun damansa akan hagu suka ce wannan ma akwai wani sirri ne na ubangiji ta yadda mutum zai samu tamakkunin da zuciyarsa zai tsare ta daga irin wannan tunani da makamantansu wa mad'un min su'udi jawaz biha kuma za a samu hani daga tashin wannan jaye-jaye din wa asar zalika yazharu bi raf'i waswasatin daga haka ne alama idan mutum insha Allah ya sa hannu ya nusu a sallah da niyan kabdu to zai ga bayi kame-kame ta yadda zai na tunani daban-daban daban-daban daban-daban daban wa zawali hadisin nafsu fi salati kuma zuciyarsa ba za ta zanto tana da yawan maganganu ba babu komi ba za ta zama tana yin maganganu wannan hiran ya zama ka wannan hiran ya zama ka ba to wannan shine karshen maganarsa to anan bayan ya mana iradin wannan magana na daga cikin bayin Allah wanda shi al-Imam al-Kasbalani ya kawo a cikin Irshadus Sari wanda shi kuma ya ciro ne daga Awariful Ma'arif sai ya kara mana mu koma rujuan ila al-Muwatta al'imam malik radiyallahu anhu wanda da yawa saɓanin nan takan ta'allaka ne da sunan mazhabar malikiya kuma shi ma in Allah da wannan matsalar kabdu da sadul da mu tattauna za mu zo da bayanin abin da ya shafi a mazhabar malikiya shin kabdu shine mafi ingancin magana ko ko sadulu sannan menene ingancin ruwaya daga al'imam malik game da sadulu menene ingancin ruwaya daga al'imam malik game da kabdu to anan ya kawo mana wafil muwatta wad'ul yadaini idan mun koma muwatta ma za mu ga yadda aka yi maganan saka hannu akan kirji wannan duka ya tabbata cewa sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saka hannu akan kirji idan mun koma cikin muwatta nan ma za mu gani menene yake gaya mana cewa حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن أبي المحارب البصري أنه قال من كلام النبوءة يحيى حديثي دقى مالك دقى عبد الكريم ابن أبي المخارب البصري أنه قال ينا سوى من كلام النبوءة دقى تشم مغانا النبتة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت idan baka ji kunya baka aikata abin da ka so mara kunya zaka ga duk abin da yake na rashin kunya ne shi yasa ba mamaki idan ka ga mutum aikinsa kullum zage-zage cin mutuncin mutane da makamantansu to wannan dama abin da yake iza lam tastahi ne maganar manzo Allah sallallahu ya tabbata to sai ga mutum kullum aikinsa yana yi ne na wauta wanda addini bai zai karbe shi ba wa minhu daga cikin sa wa wad'ul yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra daga cikin maganar annabawa inji manzo Allah shi sanya hannu daya akan hagu dama akan hagu kenan wannan ma wato kabdi kenan yada'ul yumna 'ala al-yusra wa ta'dil al-fitr daga cikin magana annaba gaggauta yin shan ruwa idan an kira sallah lokacin da mutum yake azumi ya gaggauta shan ruwa domin samun falalan wannan azumin da ya dau qala abul walid al-baji yace al-hafiz al-imam abul walid al-baji yana fada fil muntaka cikin littafin sa muntaka faslun fasali wa amma wad'u al-yumna ala al-yusra amma kun ga sanya hannun dama akan hagu fi salati a cikin sallah فقد فقد اسند فقد اسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح an rawaito isnadi gangaren daga manzon Allah ta hanyoyi daban-daban ingantattu rawahu wa'il ibn hujr wa'il ibn hujr ya rawaito annahu shi din nan ya rawaito ra'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rafa yadayhi ya daga hannunsa hina dakhala fi salati a lokacin da ya salla wa kabbara ya kabbara summa iltahafa bi thawbihi sannan manzo Allah ya naɗi rigansa sun wada al-yumna alal yusra manzo Allah ya sanya hagu ai dama akan hagu wa qad ikhtalafa ruwatu hakika masu ruwaya sun samu sabani an malikin daga al-imam malik fi wal al-yumna alal yusra wajen mahallin hagu da asa akan hagu dama ko ko yaya ne farwa ashab al-imam ashab ya rawaita an malikin daga al-imam malik annahu qala al-imam malik ya ce la ba'fa bi zalika babu laifi ga haka fi nafila sallan nafila wal faridati da sallan farilla to wannan anan akalla za mu tsaya anan akwai maganganu wanda insha Allah mun zo za mu tashi akai to anan ɗan uwa kamar yadda na yi mana magana wanda ya zo kamar tambaya ne game da wanda suka yi magana a batun abin da ya shafi wata makana da ake yada ta cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba malike ne kuma kasancewarsa malikiya Shehu Tijjani ya zamto shi yana yin wato a kabdu ne, a sadul ne yake a sallah, yana miƙe hannunsa a sallah yana yin sadalu. To wannan abin da Shehu Tijjani ke yi din, kai kuma ka zo kana karanta mana gashi nan anan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, shi kuma ya ce a yi kabdu. To menene hujja na faɗin wannan maganar? To tu na farko ina da amsa guda uku ko guda biyu wanda za mu yi magana kai ko guda hudu. abu na farko kamar yadda kowa ya sani mazhaba abin da ya shafi addini da shauransu na farko babu rubutacce a littafi wanda aka rubuta shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce wai wani ya yi sadalu babu wannan wajen iya bibiyan mu Allah bai nuna mana wannan wajen ba kuma ba mu ga wani ya rubuta ba har manyan malamai irin su al-imam al-hajuji irin su al'imam wanda babban malami a sukairar ahmad sukairar al'ayyashi irin su sheikh idris al-kannoni wanda suke a wannan zamani irin su sheikh sharif ibrahim salih al-husaini wanda suke rubuta-rubuta kan shi tijjani kamar har tashi kan shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba mu ga ya rubuta wani abu game da cewa shehu tijjani radiyallahu anhu ya yi kabdu ko ai sadalu ko ya ce ai sadalu ba wannan duka ba a same shi a littafi ba amma maganan tana da mahanga kasancewar har yau idan mutum ya je zawiya shi Tijjani radiyallahu anhu kamar yadda wanda suka je suke faɗi sun ce da yawa a masallacin sadalu suke yi saboda shine mazhaban kasan gabaki daya suna yin sadalu ne su miƙe hannunsu to anan kamar yadda zamu kula shine amsa na farko ba mu da ingancin ruwaya daga shi Tijjani cewa ayi sadalu babu sannan kuma bamu daga indanci daga gare shi cewa sadali kawai yake yi bayi kabdu wannan ma bamu da shi domin ai amalu ahali garinsa zuwa shekara ɗari uku wanda abu ya caccanza gine-gine ma ya canza gidaje da makamantansu ba mu da wannan maganin amma musallam ne cewa lallai sadul yake yi tunda ba mu ga yadda shi ya sun cewa a tafi akan sunnan kabdu ba ko mun san cewa shi ba maliki ne to amma abin da muke so mu faɗa abu na biyu shine shi dama abin da ya shafi mazhaba wannan mazhaba ne abin da ya shafi fiqhiyat ne za ka iya samun mutum ba tijjani amma ba shafi'i ne zai saba da shehu tijjani abin da ya shafi mazhaba zai saba da shi abin da ya shafi abin da ya shafi usul na fiqhu zai saba da shi akan abubuwan da ya shafi abubuwa na addini da ibadat da sauransu domin sa'igi ne a dariƙar tijjaniya ko da shehu tijjani shi ba malike ne za ka zama ba shafi'i za ka zama ba hanbali wannan almazahib al'arba'a ko kuma mazahib na ahlus sunna wal jama'a duka ja'izi ne ba tijjani a gansa yana kansu kuma wurinsa na tijjani a biyar ba shi shehu tijjani ba abu na uku shine wannan mahalli akwai mahallin da a fanni na tasawuf idan mutum ya karanta littafin nan na babban malami a Sheikh Umar Futi radiyallahu ta'ala anhu zaka gani a cikin Ar-Rimah yayi bayani tabbas cewa idan an ce mutum ya kai mukami na qutbaniya la ya taqayyadu bi mazhabin ko bi mazahibin babu wani mazhaba da zai masa kaidi to Sheikh radiyallahu anhu a mahallin sa na malamin da ya kai mukamin ijtihadi akan ta mazhabar ba zai yi taqayyidi zuwa ga wasu masail ya zama an mai tabaibayi ba kasancewar yana da karfin da zai gano abin da aka je aka gano daga usul abu na karshe koko na hudu shine shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kansa ba tafiya yake yi na makanta a cikin malikiya ba da mas'aloli daban-daban wanda shehu tijjani radiyallahu anhu ya saba wa al-imam malik radiyallahu anhu koko ya saba wa fahimtar malikiya mas'alolin daga cikin su suna nan daban-daban amma daga cikin su akwai mas'aloli guda goma wanda wa'innan masail din a shak sukairat al-ayyashi ya tabbatar da cewa wa'innan mas'aloli ne wanda sun kai su guda goma wanda shehu tijjani radiyallahu anhu ya saba da mas'alar abin da ya shafi malikiya kamar a cikin littattafansa irin wanda ya yi su nazami da wanda kuma ya yi su ba a nazami ba sannan al-imam al-hajuji da ya zo bincike ya tabbatar da cewa ya duba masail kusan mas'ala ashirin wanda malikiya sun tafi akan su shehu tijjani ya saba da su duba da hadisan da suka tabbatar masa cewa ko ko abin da ya tabbata masa na fahimta wannan ya fi malikanci misali daga cikinsu wanda za mu iya kawowa shine akwai abin da ake cewa ittikhazul udarci alal imama wato mutum zai iya daukan wato kodugo ko ana ba shi albashi idan yana limanci wannan a masabar malikiya sa'igi ne amma fahimtar shi tijjani wannan abin shi agunsa duba da ya ce wannan ana yin limanci dan Allah ne ganinsa barin karɓa ya fi bai tafi akan abin da su maza ba suka tafi na jawazinsa ba shi ya tafi akan cewa wannan magana barinsa ya fi shi ne mafi alkhairi abu na biyu daga ciki akwai zikiri cikin jama'a a taro ana zikiri bayan sallah bayan an yi da sallah a taro a yi zikiri to a mazhabar malikiya makaruhi ne amma shi kuma shauki jani ya tafi a matsayin cewa mutlaki ne duba da hadisin nan na idza barattum bi riyadil jannati farta'u da maganan cewa inna lillahi ta'ala mala'ikatan sayyahin yatufuna fil ardi kaza kaza ya kawo hadisai daban-daban wanda akan wa'annan shi Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake ga mas'ala na uku mas'alar riddan aure wannan yayi aure wannan ta yi aure da suka yi aure mata da miji ne ɗaya sai ya ridda to a mazhabar malikiya sai in ɗaya ya shika sai ya yi shika za ta zamo shika ne mubayana sugra to shi kuma shehu tijani a fahimtarsa kawai daga mutum ya ridda matansa ta saku babu magana sai an zo an kalman yayi ce yayi shika ko wani makamancin wannan wanda wannan shi ma ya saba da mazhabar malikiya a fahimtar su sannan kuma daga cikin wanda zamu je gaba shine mas'ala na hudu ko na biyar shine mazhabar malikiya mutaakhirun na malikiya sun tafi akan cewa idan aka kawo zakka za a iya ba wa ahlul baiti jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa zamanin annabi sallallahu ba a karba sayyidina Hussein ko sayyidina Hassan ya zo gidan annabi ya dauki abu ya sa bakin sa manzo Allah ya ce masa ya fitar ya tofar da ya tofar manzo Allah ya ce mu iyalan annabi sallallahu alaihi ba ma cin zakka domin dauda ne to daga nan shehu tijar anhu wasu daga cikin mazhabar malikiya sun tafi akan cewa ana iya canza wannan fatawar saboda duba ga zamani da yanda sharifai suke shan wuya da yanda ba a ba su dukiya ya ce a baitul mali za a yi ɗaukan zakka abbas ya ce a saboda cewa manzan Allah sallam ya fi kowa da sanin haka to shi bai tafi da wannan tafiyar mazhaba ba abu na biyar wanda daga kan shi zan tsaya yana daga ciki shine ramakon sallan shafa'i da witiri a mazhabar malikiya sallan shafa'i da witiri idan suka wuce ka kenan lokaci ya tsere maka lokaci ya tsere maka kuma sannan ba za ka yi ba amma shi kuma a fahimtarsa shine idan har shafa'i da witiri suka wuce maka in har an yi sallar asuba a mazhaban malikiya kenan amma shi kuma za ka iya ramawa ko da bayan rana ta fito ne wannan yana cikin masail guda goma ko ko guda ashirin ko fin haka wanda shi zarar da anhu shi ma ya yi ma malikanci gyara a wannan wajen koko ya tafi da ra'ayinsa a cikin malikanci saka dan mutum ya tafi ga wannan bai zamo ya saba da shehu tijjani ko ya saba da wani abu wanda zai zama har abin da za a ga kaman abin dariya ne ko wani ba wannan babi ne na ilimi ba babi bane na aqida na Allah yana sama ko Allah yana kasa ko babi na kin yarda da manzon Allah ko kin yarda da darajar iyalan annabi ko kin yarda da falalan sahabban manzon Allah ko kin yarda da alqur'ani ko babi na maganganu daban-daban irin su alkadar irin abin da ya shafi imani ko a tauhidi wannan ba babin shi bane babi ne na fusha zaka iya fahimta sabanin fahimtar shehunanka a wannan babi saboda mazhaba ce kuma su kansu a mazhabar ba magana ɗaya bane kuma ita kanta malikiyan mu a magana da muka tafi mafi rinjaye sun tafi ne akan kabdu ba sadalu ba domin ita kanta muwaffa malik ita ce uwa a malikanci duk da ana maganar mudawwana to amma mudawwana ma yar muwadda ce dan muwadda shine shi imam malik radiyallahu anhu ya rubuta da kansa kuma ya tattare ta ya tattalance ta na shekaru ko na kwanaki da dama kuma karshe ya kawo ruwayoyi har kusan guda hudu da suke tabbatar da cewa kabdu sunnan manzan Allah ne amma bai kawo ko ruwaya ɗaya ba da sunan cewa sadar sunnan manzan Allah ne Allah ya taimake mu Allah ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sai in mun haɗu a karatu na gaba